الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي biyar ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da 11 ga watan takwas shekara ta 2024 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu a ilimin sarfu a cikin wannan littafi mai albarka a buniyatul af'ali في علم الصرف وفي علم التصريف wadda ta shahara da lamiyatul af'al ta babban malami muhammad ibn malik allah ya ji kansa da rahama ya sa wannan aiki nasa ya zamo cikin kyawawan mizaninsa za mu tashi a baiti na takwas a wannan darasi na hudu bale ce wa afridil kasar fi maman warith wa wali warin wari ita wa mikta wa ma'awa fikta hula wasikta ma'awari yalmukhu hawa adim kasarar li'aini mubari'in yali fa'ala zalwa wifa'an awiliya ainan zalwa wifa'an awiliya ainan nauka'ata kaza mudha'afu laziman ka hannatala to mala yace dama yana bayani akan wato wasu al'af'al da suka zo suka saba ma abin da yake kiyasi ga abin da kiyasi ya gudana su sai suka zo suka saba mu ambaci a ma'abuta fuska biyu waɗanda suna da wato fuskoki guda biyu daga babin fa'ila wanda shi fa'ila ƙiyasi mun ji cewa ya fa'alu a mudari shi ne ƙiyasi to amma an ji wasu ayyuka ɗin a mudari insu suna da wannan fuska guda biyu akan ce ya fa'alu akan ce ya fa'ilu wanda mun ji malam ya kawo muna guda nawa ya kawo to guda tara da na so mu kyale sauran to amma tunda yanayi ne na lokaci kamata ya mu karasa sauran abubuwan da su wasu maluma suke kawowa na waɗannan afa'al ɗin saboda mu san yanayin lokaci da da rayuwa ba eh da mun ce sha shida ne to kaga an samu ƙarin guda bakwai kenan an samu ƙarin guda bakwai to daga nan sai mu shiga masu fiska ɗaya shine baitin da zai tashi wa afridil kasara fi maman waris wa wali to cikin abin da muka ambata mun ambaci wato fi'ilin hasiba ko wanda yana daga ciki sannan an ambaci wagira an ambaci wahira an ambaci na'ima an ambaci ba'isa ya isa waliha ya bisa wahila wannan su ne guda tara daga cikin abinda in ka koma cikin alhisnun rasi da sauran littattafai an ƙara wasu waɗanda su ma suna da irin wannan fuskokin guda biyu a mubari daga cikinsu akwai akwai waliga waliga bilgaini abin nan kai akwai wali'a wani mu fara da shi akwai wali'a idan an ce wali'a wali'ar rajulu akan ce yaula'u akan ce kuma yali'u bilkasiri ma'anarsa kazaba ya yi ƙarya an gane? wali'ar rajulu yau la'u ya li'u bi ma'ana kaziba ya kazibu haka muna da wari'a muna da wari'a shi ma akan ce wari'ar rajulu akan ce yaura'u akan ce yari'u Eh, shi kuma ma'anarsa ya kame daga haram Mm, ya kame kansa daga haram sannan a ya kame daga haram sannan akwai wahiya akan ce wahiya da ha'ul kabir yauha sannan yahi shi kuma ma'anarsa da'ufa wahiyar rajulu ma'ana da'ufar rajulu akwai wasiba bisali shi kuma na hau wasiba yausabu akwai yasibu bisali bi ma'ana marida ya yi rashin lafiya akwai wahima da ha'ul sayir ha'ul sayir ha akan ce wahimatil hubla mai ciki ta yi sha'awar abinci tauhamu ko tahimu shi ma ana faɗa ma'ana ishtahat ma'akalan ta yi sha'awar wani abinci sai na ƙarshe akwai waliga waligal kalbu yaulagu kuma an ji yaligu waligal kalbu ya yi lallage ma'ana ya lashe wani abinci ko kwano ko ƙwarya to wannan su ne abin da aka ƙara guda bakwai wata rana yana ganin zai kai shekara biyu ko shekara uku aka samu wani yana cika baki shi ya san arabiya to shi iliminsa bai zurfi a sarfu ba aka karanta kawai yan ƙananan littattafai ne na firamare irin su almabadi usarfiya to su dama an rubuta su ne saboda ƙananan yara da ake koyarwa a firamare ana koyar da su ilimin sarf to da yaga an kawo tara din nan sai ce ai tara din shi kenan duk duniya ba wani da ka rike su ka fahimce su to shi kenan duk duniya ba wani a gani saboda jahili ne madadin ya tsaya iya inda iliminsa ya tsaya eh su kuma waɗancan guda takwas su ma ya ce su kaɗai ne waɗanda za mu karanta darasin mu yau masu fuska ɗaya su ma ya ce su kaɗai ne duk duniya ba za ka samu wani ba tare da an ƙara sha biyu bai sani ba sun kai ashirin ta kuka zo kuka yi masa raddi to ai ga shi ma cikin 'yan ƙananan littattafai inda ya ɗan ƙara ba sama-sama zai same su to haka abubuwan suke to da littafin yan firamare za ka zo kana cika baki almabari usfarfiya littafi ne na firamare Allah ya kyauta to mala ya ce wa afridil kasara ka kadaita kasara ga mudari'i wato ba fataha kenan kawai ya fa'ilu za ka ci su ga afa'al ɗin da zai kawo zai kawo guda takwas amma za mu ƙara sauran waɗanda bai kawo ba su cika ashirin sha biyu ka kaɗe ta yin kasara fi ma ga kalmomin da za su zo na man fi ma man waris wawali a cikin fi'ilin da ake jingina ma waris man waris wanda ya gado to warisa ya risu za ka ci babu ya rasu akan ce warisar rajulul mala ya gadi dukiya kaga fa'ila ne to a mudari'insa kawai ya risu kake cewa yawwa menene aya take cewa eh wawarisa dawudu wawarisa sulaimanu dawudu akwai wata ayan kuma yarisuha wa huwa yarisuha akwai wata hawa yau ne inna nahnu narisul arda wa man alaiha to kaga duka haka yake zuwa kaga daga can a madi wa warisa kaga madi ne sulaimanu da kuma nan naresu ka gani to shi ba ya da fuska biyu babu yaurasu so da haka duk inda ka ga warisa shikenan to mudari in sa kakkace ya rasu a a yare su zaka ci yare su zaka ci to akan ce warisahu ya gade shi kamar can da aka ce suleiman ya gadi mahaifinsa ta fuskar ilimi da matsayi wawali hakanan kuma wali ko? eh haka shi ma wali wato akan ce waliya eh akan ce waliya waliyar rajulu al'amra to a mudari sai a ce yali wilayatan wa walayatan eh shi ma a madinsa kaga fa'ila ne to haka a mudari yana da fuska ɗaya shine ya fa'ilu wali ya shay'an to sai ka ce yali ba ya da yauli a yali kawai yake da shi an gane? na shugabanci ne mazdarinsa akan ce wilayatan akan ce wa layatan duk ana faɗa duk da suna bambancewa amma dai duk mazdarinsa ne to sai malam ya ce haka warim haka muna da warim na kumbura warimal jurhu rauni ya kumbura ya ƙaba ya ƙabi to haka a muzari za ka ce yarimu shi ma baya da yauranmu fuska ɗaya yake da ita eh waraman shine mazdarinsa mm? Na'am? eh, warima kenan. To sai wari'a. Wari'a. Ko? Shi kuma na hau wari'ar rajulu da ma'anar takawa ba wancan wari'a bane da mun ka gabata wanda ke da fuska biyu. Hmm? Shi wannan ma'anarsa tsantseni. amma wari'ar rajulu ma'ana ittaqallaha ya tsoraci Allah to shi a mudari'insa fuska ɗaya yake da ita shine me yari'u yari'u ismul fa'il a ce alwari'u alwari'u mai tsantseni mazari sai a ce alwara'u to haka suke ba a cewa alwari'u a ismul fa'il to sai na gaba shine warim ita sai wa miƙita akan ce wa miƙa zaidan ya miƙuhu wa miƙan ma'ana a habbahu ya so shi akan ce wa miƙa zaidun laila zaidu ya so laila na soyayya ne to shi ma a mudari akan ce mi ya miku aga fuska ɗaya yake da ita fuska ɗaya yake da ita to sai mala ya ce ma'a tare da wafiƙita wafiƙita ko kayi kyau akan ce wafiƙar farasu doki ya yi kyau ai hasuna to akan ce wa fiƙar rajulu hulan ya yi kyau hulan saboda kayan ado da yasa jam'u hilyatin jam'u hilyatin kuma yana ya zama dai abin nan hulan yana ya zama wa mazdari ma'ana hulan kyau kuma yana ɗaukar jam'i ne na hilya to shi ne wafiƙa akan ce wafiƙa ma'ana hasuna to sai wasiƙita haka akwai wasiƙa na hau wasiƙa bihi ya siƙu to wancan ya fiƙu ko wafiƙa ya fiƙu wanda muka gabata mubari'insa ya fiƙu to haka wafiƙa a mubari akan ce ya fiƙu bihi bi ma'ana ita manahu wa'ata mada alai ya aminta da shi to sai a ce wasiƙahu ya aminta da shi a mudari sai a ce ya siƙu yana amintuwa kaka ce ya saƙu ko yau saƙu duk babu wannan eh ma'awariyal muhu haka daga cikin afa'alu ɗin akwai wariyal muhu akan ce wariyal muhu eh al muhu ko me muhu bargo ko wariyal muhu bargo ya taru ma'ana ijita ma'awa kasura ya yawaita eh akan ce wariya to a muzari'insa sai a ce mi yari yaril muhu bargo na taruwa ba na gani ba ne ba na ru'uya ba ne na taruwa ne ma'ana ijtama'a to me yasa ya kawo lafazin almuhu saboda shi wariya din nan kala biyu ne kuma kowane ma'anar salaban akwai akwai wariya na kyastawa na kyasta wuta misali kana iya cewa wari tu zanda na kyasta kyastu eh to shi kuma wannan daban an gane ba wannan ake magana ba shi kan wannan a mudari'insa to ya fa'alu ne shi ya dace da kiyasi amma wannan da yake shazi to shi ne yaril muhu ake cewa yaril muhu ake faɗa amma wancan na Uh, waritu zanda ko zandaya na kyasta kyastu to wannan daban to a mudari'insa sai a ce mi yaura yaura yaura zanda ya kesta, yana kyasta kyastu kaga shi daban ne to shi yasa ya yi maka kaidi da wariyal muhu saboda ya fitan maka da wancan hmm? ko kuma a shana duk ana kiranta da duk wani abu dai da ya kyasta na wuta ana kiransa da shi to wannan kenan to wannan guda takwas da ni kawo maka mala ya ce uhuwiha ka kiyaye su ka haddace su sosai za su amfane ka ka kiyaye su ma'ana ka haddace su za su yi maka amfani ko ba haka ba ne su saboda haka a ba su kulawa sosai za su taimake ka za su taimake ka sosai sai Allah ya taimaka to sai sauran abin da ake karawa waɗanda shi malam bai kawo ba ko tunda ya kawo mana iya guda takwas akwai wajida wajida ba wajada ba eh wajada kaza ya samu kaza an gane shi wannan fa'ala ne to akwai fa'ila babin wajida shi kuma ma'anarsa akan ce wajida alai an gane ma'anarsa shine ya yi fushi ya yi fushi ko ya yi bakin ciki akan kaza da wani abu da ya rasa to akan faɗi haka sannan akwai wa'iƙa to a mudari'insa ya jido ake cewa shi ma akwai wa'iƙa bil'aini akan ce wa'iƙa alaihi ya ma'ana ajala alaihi ya yi gaggawa a kansa ajila alaihi ya yi gaggawa a kansa ko ajala haka akwai warika na hau warika ya riku wurukan ma'ana ya zauna da cinyarsa to a mudari akan ce ya riku ya riku daga alwaraku ne cinya haka akwai wakima wakima ya kimu ma'ana igitamma ya yi fushi duk wannan malam bai kawo su ba akwai waƙiha waƙiha akan ce waƙiha lahu ya ƙihu lahu ma'ana ya saurare shi ya yi masa ɗa'a ai sami a waɓa sai a ce ya ƙihu ƙihan shi ne mazarinsa ƙihan to sai wahima na hau wahima fil hisabi ya yi kuskure a wajen lissafi na wahamu kenan ai gala eh ya yi galat sannan akwai wa'ima bil'aini eh ma'ana yawa gida barka da safiya ko ya yi musu barka da yini musan su ma laraba suna da ina yini suna da ina kwana to sukan ce im sabahan im masa'an im zalaman suna da wannan gaisuwa barka da safiya barka da yamma barka da dare to a larabci shine sai su ce im eh to daga wa'ima ne wa'ima ma'ana ya yi barka da safiya ko da yamma ko da dare ya'imu ya ne musu barka da safiya a gadon malam bai kawo shi ba akwai wasi'a eh duk da shi yana da fuska biyu shi ma wasi'a to akan ce ya sai'u wasi'a ya sai'u yana da wannan luga akwai watsi'a shi ma ya tsi'u ko ya ƙa'u eh to asalin amma duk an ji ya ƙa'u an ji ya sa'u tare da su amma abin nan a mudari amma akan musu fataha saboda huruful halk da suka shige su domin asali ya sa'u da ya tsi'u bi kasiril aini fil madi wal mudari'u dalilin da yasa aka ce wa sai aka ce ya ta'u saboda harful halki da ya shiga haka shi ma wasi'a asalinsa wasi'a ya sa'u ne a asali amma an ce ya sa'u saboda ga harful halki ya shige ta to sai taha taha ya tihu shi ma yana daga ciki akwai taha ya tihu shine na samun fursa dama akwai akwai ana ana ya inu lokaci ya yi lokaci yana yi da hamza ya yi min al'awan al'ana shi dai ne wancan da aka sani al'ana yanzu mazdari kenan fi'ili a ce ya inu da hamza ya inu eh mudari'i kai mazarinsa a ce ana madi a ce ana mudari a ce ya inu mazari a ce ana lokaci ya yi akwai anna kuma akwai anna ya inu ma'ana ya yi nishi ba waccan anna ta nasaba ba anna tsifilu yaro yana nishi jariri yana nishi to daban a mudari sai a ce ya innu sai ya zamo daga al'anin to wannan su ne abin da shi ibnu malik bai kawo ba su fuska ɗaya gare su saboda haka daga wannan fuska ba a je saɓanin haka ba to shine abin da yake nufi na ka kaɗai ta yi musu kasara fi ma man waris ga fi'ilin wanda ake jingina masa cewa ya yi gado wa wali wa warim ورئت ومئت مع وفقت حلا وسقت مع وري المخ وها وأدم to zai shiga wata matsala kuma eh tun da abin formuloli ne sai mu tsaya nan in mun dawo sai mu tashi wa'adin kasaran eh da aini mudari zai shiga babin fa'ala eh yawa kaga mun yi fa'ula mun fa'ilayen saura wani saura fa'ala to shi kuma shi za a faɗi hukunce-hukuncensa da inda za a ce ya fa'ilu da inda za a ce ya fa'alu da inda za a ce ya fa'ulu duk zai yi bayani e ya fi yawa a larabci saboda ya fi sauƙi bai da wahala sosai to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah